الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا رانر آه لهدي sha biyu ga watan rabi'unil awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da sha biyar ga watan tara shekara 2024 miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na ilmu tasrifi a wannan littafi mai albarka mai suna abniyatul af'al fi ilmi sarfi ko fi ilmi tasrif wasu ma na kiransa da almiftahu fi abniyatul af'al akwai malaman da suka ce sunan littafin kenan damanta a karatukan baya ban ambata ba wasu kira shi malam baharaku shi ya ambace shi da suna abuniyatul af'ali fi ilmi sarfi ko fi ilmi tasrif kowanne ya ambata a wurare guda biyu a mukaddimar littafinsa wasu kuma sun ambace shi da cewa sunansa al-miftahu fi abniyatul af'al wannan duka dai ijtihadi ne na malamai saboda kamar yadda muka ji a mukaddima malam bai kawo sunan littafin ba haka a ƙarshe ma bai kawo sunan littafin ba to shi yasa kawai wasu ke kiran sada lamiyatul afa'al duba da rawayi na kowane baiti yana karewa da lamun to wannan darasi shine darasi na shida a hawaye muna nan cikin baiti na goma muna cikin bayani akan sa sai lokaci yayi da mala yake cewa zalwa wifa an awiliya aina nauka'ata kazal mudha'afu laziman ka hannatala wa dhamma aina mu'addahu wa yanduruza kasrin kama lazimun za dhammin ihtumila فذو التعدي بكسر حبه وإذا وجهين هر وشد عله عللا a darasin da ya gabata mun shiga bayani cikin babin fa'ala ya mubari'in ko ya ainin ɗin mubari'insa za ta kasance to mun ji cewa fuskar farko da ya kawo akwai inda ainun ɗin za a yi mata mi damma shi ne lokacin da ya zamo wato ya fara da wawun ko wawiyul menene fa'i wawiyul fa'i irin su wa'ada wajada kamar da yadda ya gabata a baya sannan idan ya zo da yayiyul aini yayiyul aini lokacin da ainun yawon ɗinsa ta zamo aya aya wato ainun ɗinsa ta zamo yawon harafin tsakiya kenan ko shi ma mun kawo misalai kamar me hmm? manta misalan da muka kawo hmm? mun faɗi misalai da dama fa ko ba mu faɗa ba eh eh subhanallah eh na'am wa'ada aiwa wiyul fa'ili nan muna neman awiliya yayi aini kenan shine awiliya ainan subhanallah malam kaifa eh babu babu komai eh duk misalan da aka kawo sun gudu mun ambaci irin su ja'a kaga abin nan kai ko mun ambaci ja'a ko ya ji'u wato wannan ana magana akan fuskar farko cewa ainun inda za a yi masa kasara eh ba ba banma ba banma za ta zo nan gaba ita za mu yi yau ita za mu yi yau cewa inda an ka samu dawa'il kasiri muka ce guda hudu ne kuma ambace su akwai wawiyul fa'i kamar waje da ya jidu waƙa da ya ƙidu ko wa'a da ya idu haka in ya zo da ya iyul aini kamar ja'a ya ji'u mu ambace shi fa'a ya fi'u khaba ya khibu shaba ya shibu ma ambaci wannan ko ba haka ba to ina misalin inda ya zamo lamiyul aini eh na'am to aina wancan ne da ya gabata kamar ata gashi na ya kawo ka ata ata sai ka ce mi ya ati ai ga misalin na gashi na rubuce to lallai wannan karatun in dai ba kwa bashi kulawa akwai matsala ba za ku taba gane abin da ake magana a kai ba wajibi ne a zabara a maida mai hankali ba wai karatun wasa ba ne duk abin da ka ji ana faɗa da misalai da waye-waye to za ka yi ƙoƙari ka haddace yau da gobe har abin ya zamo jininka to da ya zamo jininka ya bi jiki shi kenan amma a yi karatu dai a yi watsi da littafi to akwai matsala mun kawo shi yasa muke wasa'a wajen ba da misali saboda wa bil misali ya tadihul maqal to sai na ƙarshe kazal mudha'afu laziman na hudu da muka ambata kamar inda aka samu mi mudha'af lazimi sai ce ka hanna tsala to nan ne za mu tashi eh dan barewa shine tsala to hanna yayi nishi hanna hmm? aga akan ce hanna sai a ce mi ya hinnu anna na nishi shi ma sai ka ce ya innu eh ko ba haka ba ina wani misali ma ambata shi ma a baya shi ma ba wanda an ka rike duk misalai ba wanda an ka rike ba rike na wawiyul fa'i ba ba a riƙe na ya'iyul aini ba ba a riƙe na lamiyul aini ba kuma shi ma mudha'aful lazimin ba a riƙe ba hmm a to lalle ba ku shirya makaratun da siribi ba eh lalle ba ku shirya makaratun da siribi ba akwai matsala kenan shi ma duk misalan da muka ka ba wanda an ka riƙe eh aha ƙalla ya ƙillu to ina wani farra ya firru ina wani Hmm? Hmm? Ya iddu ake cewa? A adda ba lazimi ba ne, fassara ka ji. In kana son ka gano fi'ilin lazimi ne ko muta'addi ne yana ta'addiya sai ka fassara shi zuwa Hausa. Idan ka fassara shi to za ta bayyana. ‘Yanci adda me fassararsa? yawo wato kaga ya tashi daga lazimi kenan kenan akwai abin da ya yi to kaga ya fita daga abin da ake magana shi maganarsa za ta zo eh kaga sabanin hanna ya yi nishi za ka ji ma'anan na da bambanci da waccan ba guda ba ne ina wani misali kawai in ka kawo shi sai ka fassara shi in ka ga bai ƙetare fa'ili ba to shi kenan shi yana wannan layin. Hmm? Taba? Taba ha? Mudha'af ne? Ana magana kan mudha'af wanda da da ainun ɗinsa da lamun ɗinsa harafi ɗaya ne. Shi ne ma'anan mudha'af. Kamar hanna. kaga asalinsa mi hanana anna eh? na nishi anana eh? farra farara eh, to za ka ga da ainun harafin tsakiya da lamun na ƙarshe za ka ga iri ɗaya ne sai a idigamin ɗayan zuwa cikin ɗayan eh, to shi ake kira muba'af hmm? na wani misali ina wani misali mudha'af lazimi hmm mhm qarra me ma'ana qarra fassara ka ji yayi zai ya zama lazimi qarra sai ka ce ya kiru eh jayyid yayi to ina wani ha نعم جنة جنة يجن ياي إيه جنة الليل كده yayi lazimi ne shi ba to sai ka ce ya jinnu to ya wani malla eh ya millu anya ya millu eh ya millu ake cewa to inda ya kasa shi wannan babin dole ka ce ya millu amma galiban ya mallu ake cewa ban ji ba habba me ya fasararsa a to kaga akwai abin da ya soke akwai abin da ya soko yawwa eh to lalle sai an kula eh in dai ba a ba wannan fannin kula ba akwai matsala kuma wannan ba shine karatun farko da ka yadda an ka wuce baka gane shi ba to an samu matsala sauran littattafai da za a saka nan gaba to gaskiya shirme ɗaya za ka yi ta yi ba abin da za ka gane to kun ga wannan ma ba a gane ba to kaga ina zancen kuma a shiga wani babin da yanzu wani babi ne zai fada kuma wancan ma ba a yi itikaninsa ba to kaga akwai akwai shirme a ciki eh ka kamata a ce an yi itikaninsa sosai shi yasa wancan satin na ce a yi kokari a kula da wannan ba mu ma ɗiba da yawa ba don ka a wahala a samu iskali eh cewa idan an samu da'il kasri to ga abin da za a wa ainihin kasara za a yi mata babin fa'ala wannan shine kiyas dama alkiyasu fa'ala to ya fa'ilu ake cewa wannan shine kiyas to akwai na biyar ma wanda ban kawo muku ba wanda shine cikon na biyar bai wanda shehu abdullahi ya ambace shi a cikin alhisnun rasid ya kawo yasara yasara yayi siru yayi siru shine cikon na biyar wato ya iyul fa'i eh kaga ba ambace shi ba wato fa'un ɗinsa yana da yawon kaga yasara ya fara da ni shi ma yana ciki kaga in ka hada da wa'annan hudun biyar eh fa yawwa wawiyul fa'i ya iyul aini ya iyul lami mudha'aful lazimun sai ya iyul fa'i wannan su ne kawai da ka haddace su shikenan ka huta ba ka da wani iskali to za mu shiga kashi na biyu shine na dhamma eh fa'ala ga mudari ainihin sai a ce ya fa'ulu shi za mu shiga yau kuma gashi ba ku yi itikanin wancan ba ga na biyar ma an ƙara muku eh yawwa wancan yana cikin wancan na biyar ya sara sai ka ce yayi yayi siru abu ya yi sauƙi kenan tudu wani fi'ili ya fara da ya'un shi ma yana wannan layin hmm? a su an yi su a baya hmm? an yi su a baya ko to ka gani hmm? su suna wane babi hmm? suna babin fa'ila ne yawuwa to yanzu muna magana ne akan babin fa'ala kar fa a samu iskali fa in baka tsaya ka kiyaye formula din nan ba to kara akwai matsala fa a akwai matsala fa kar ka je ka ɗauko gidan wani ka jefa gidan wani to ka faɗa daji kenan to mala ya ce wa dhumma aina mu'addahu shine kashi na biyu shi ma kusan guda hudu ne hakanan kuma wa zumma akan yi zamma ga aina ga ainin mu'addahu ko wa zumma ka yi zamma ka yi zamma ya kai mai karatu aina ga ainin mu'addahu wato fi'ilinsa wanda yake yana ta'adiya mudha'af muta'addin kishiyar wancan mudha'af lazim idan ka samu fi'ili babin fa'ala amma da ainihin ɗinsa da lamun ɗinsa duka harafi ɗaya ne amma kuma yana mi yana buƙatar mafi'uli to sai ka yi mi sai ka yi don ga mudari'insa ga ainihin an gane ko? yawwa ina misali kamar jabba jabba na katse abu sai ka ce mi ya jubbu shi ne al'islamu ya jubbu asluhu jababa jababa sai ka ce mi ya jubbu ba ya jibu ba ya jibu daga wajaba ne kaga tun a amadi sun bambanta wanga daga yajibu daga wajaba yajibbu daga jababa hmm? yawwa in kai masa idigami sai ka ce jabba ma'ana qada'ahu jabbahu qada'ahu kaga yana ta'adiya to shi wannan babu in kana son ka gane yana ta'adiya ka sa mai damiri na ga'ibi ha'u in ka ga ya dauka to shikenan yana wannan layin yana wannan layin haka sabba sabba sabba yana da ma'ana biyu ko da suka shahara akwai sabba na zagi akwai sabba na katsewa mai irin waccan ma'anar akan ce sabbahu ma'ana kada'ahu ba wai ya zage shi ba eh ba duk inda sabba ya zo yana nufin ma'anar zagi ba akan ce sabbal habla ya katse giya to hakan ce akan ce kuma sabbahu ma'ana shatamahu ya zage shi karina ita za ta fayyace wanne ake nufi haka sabbal aha ma'a ya subbuhu bisadi kamar wancan bisini sabba sai ka ce ya subbu ya subbuhu yana zaginsa hmm? ko yana kace shi to haka sabba sai ka ce ya subbu yana zuba ruwa haka abbahu ya kwankwaɗi ruwa ba tare da ya sheɗa ba shine abba bil'aini kaga daga ababa ne to a ainin ɗinsa a muzari sai ka ce mi ya abbu ya abbu yana sha haka su hatta hattahu ma'ana ya karkare shi bilha bilha an gane ko haka irin su kattal haditha katta ya kuttu katta ya kuttu me ma'anarsa yana yada labari ta fuska annabimanci daga nan ne aka samu alƙattatu ƙattatun nan mamun kenan kamar yadda ya zo a hadisi ko ya zo a hadisi akwai irin su bassa bassal khabara ya yada labari wa bassa minhuma rijalan to a mazari sai ka ce mi ya bussu kakka ce ya bissu akwai irin su hassahu ya kwadaitar da shi sai ka ce mi ya hussu sai ka wa ainihin damma abin babu wahala fa sai dai in baka tsaya ka ka kula da kyau ba ko? to ka gani akwai irin su majja sharaba ya tofar da abin sha ya mujju ya mujju haka akwai su fajja fajja ɗariƙa ya yalwata hanya sai ka ce mi ya fujju harafin tsakiya kawai don ma za ka yi masa sai ka yi masa akwai su jadda simara ya katse jadda sai ka ce ya juddu an gane? akwai irin su khaddal arda ya keta ƙasa ya hudduha ai shakkaha akwai radda sai ka ce mi ya ruddu radda ya ruddu eh radda ala kaza akwai sadda sai ka ce mi ya sudda yana toshewa akwai adda wanda ka ambata dazu sai a ce mi ya uddu akwai qadda ya quddu wa qaddat qamisahu ko haka ayan yake Hmm? Na'am? Ya yi yauwa, wa ƙaddat ƙamisahu ko? To, ka gani? Kaga shi ma haka yake. Sannan akwai madda ya muddu. Yauwa, to, ka gani? Akwai sarra ya surru, akwai jarra. Suna nan da yawa. akwai shazza shazza ya shizu babu wata wahala ko akwai iskali to ka gani iskalin shi kawai daga wancan ne mai mai kasara ga ga ainihin ɗinsa wancan lazim bai buƙatar mafi'ulin bihi wannan kuma yana buƙatar me dole ne yanzu in baka karanci wannan ka'ida ba kaga sai ka wancan sai kai mai bamma wannan sai kai mai kasara aure baka zauna gaban malami ka karanta ba yan shi ne ya jubu sai ka ga yana ya jubu saboda bai je makaranta ba to ka gani to da ana samun irin wannan irin wannan matsala ɗin to yanzu an fahimci wa dumma aina mu'addau wa dumma ka yi dumma aina mu'addahu ma'ana za ka yi dumma ga ainin mu'addahu hudin na yana koma zuwa ga fa'ala da ya gabata eh to babin fa'ala ainun ɗinsa ta mudari'i idan yana ta'adiya sai kai masa damma amma wayan duru za wayan duru yakan zo nadiri wa nadirun ma fi kalamihim ya ƙil idan an ce abu kaza nadiri ne shine baya da yawa a cikin zantukan larabawa bai wuce a lissafe shi ga yatsu ba a gani ga abin da a ƙa'ida shi ke da yawa amma an samu sun ɗan karkace daga wannan ƙa'ida akan wasu abubuwa takaitattu to don gudun kada ka ga wani fi'ili shi ma ka ta bi mai akan wannan ƙa'ida to shi yasa malam zai maka isi sina'i sai ce wayan duruza an gane wayan duru yakan zo kaɗan ne a harshen larabawa za kasirin halin kasancewar sama abuci kasara ga ainun ba mun ce a mata zamma ba to akwai inda mudha'afun muta'addin mai ta'adiya zai zo amma kuma ainun din ba zamma za a yi mata ba kasara za a yi mata amma bai da yawa fi'ili guda ne kacal bayan shi babu ne babu wani da ka haddace shi kenan a gane da ka haddace shi kenan eh to zai ambace shi can ƙarshe kama kamar yadda lazimun akan samu lazimi muta'addi za min kuma ya zo yana ma'abuci zamma shi ma'anan kaga ya saba mami ƙiyas lazimun mudha'afun lazimun kiyasin sai ya zama mi makasurul aini to akwai inda kuma zai zo madmumul aini shine yace ihtumila kowannen sa an ruwaito daga laraba akwai inda mudha'afun mai ta'adiya kiyasi a yi masa damma ga ainin ɗinsa mudari amma kuma ya zo da kasara akwai ababin fa'ala ake magana fa akwai inda kuma hmm? mudha'afun mai ta'adiya shi kuma sai a mai kasara ala shizuz ala shizuz yanzu misalan da muka kawo yanzu nan kaga ai duka ainin mu ne mata mi mu ne mata zamma to shine gashi zai ambata sai ce fazut ta'addi ma'abuci ta'adiya a babin fa'ala kuma mudha'afi bi kasarin da ya zo da kasara shine habba habba habba sai a ce mi yahibbu ba yahubbu ba yahibbu habbahu ya so shi sai a ce mi yahibbahu yahibbuhu eh an gane yahibbuhu an gane ko yawwa to wannan kenan eh ba daga yuhibbu bane shi yuhibbu daga ahabba ne daga ahabba ne eh shine can kira'ar fattabi'uni yuh bibikumullah to an samu kira'a shazza ya bebe ya bebe kumullah da waya umfata amma kira ce shaza to in ya zamo an karanta da ya bebe kumullah kaga daga habba ne kaka ce daga habba ne to shi wannan fi'ilin kwaya ɗaya ne bai da na biyu kaga shi ya saba mani ya saba ma asali ya saba ma kiyasi tunda abinda a kiyasi a ce mi ya hubbu amma sai aka ce ya hibbu habbahu ai ya so shi to sai ka ce ya hibbuhu kakka ce ya hubbuhu ya an tambaye ka sai ka ce to ai an ce wa dhumma aina mu'addahu kuma daga hababa ne sai ya koma habba aka yi masa idigami to kuma ƙa'ida ta ce a wa ainihin damma shikenan ya hubbu to shi yasa sai malam ya ma istidraki tun da wuri an gade ko to to yanzu kwaya ɗaya ya ambata akwai saura da za su eh daga inda fa'ala a mudari'insa za a ce ya fa'olu akwai inda yake wato a wawiyul aini inda ya zo ainin ɗinsa wawunci an gani irin su ƙala eh ya kulu kaga asuluhu daga ƙawala ne ya ƙawulu to ƙa'ida tana cewa idan harfin illa ya samu wasali to ƙuliba wan fataha ma ƙabla to ƙuliba alifan to shi yasa akan ce ƙala ƙala an gane ko irin su ƙama sai a ce ne ya kuma asuluhu ƙawama ya ƙawumu to haka in ya zamo kuma wawiyul lami kamar su da'a sai ka ce mi ya duhu asuluhu da'awa eh da'awa wannan alif asalinta in ta rikita ka ka kasa gane ya unce ko wawun to sai ka sai ka jingina da miri ko kuma ka mai da shi zuwa ga mazari ko tasniya ko jam'u taksir to in ka bi waɗannan hanyoyin za ka ga alif ɗin in asalin tawawun ce ta koma wawun kamar ƙala kaga mazari sai a ce mi ƙaulan kaga wawun ta hito a ƙawal kaga wawun ta fito ƙaulani da makamantansu to haka in ka ka juya nan bata canza ba sai ka sake mayar da shi zuwa wani abu to haka da'a kaga da'autu in kasa ta'un kaga wawun ta fito to ashe da'a wannan alif din wawun ce hmm? to sai ka ce da'a asluhu da'awa min babi fa'ala mudari'insa yad'u yad'u shine asali sai aka ce yad'u saboda a samu saukin fada hmm? ko can a nahawu sun ce saboda a sikal shi yasa damma ba za ta bayyana ga wawan ba to na hudu sai wanda ya zo da siga ta almufahara an gane ala sabilil mufahara wal galaba cewa kaza da kaza ya faru tsakaninka da wani amma ka yi gallaba a kansa kila ka yi musabaka ko tsere da shi sai ka rigaye shi to kana cewa sabaqani zaidun hmm? fasabaqtuhu fa ana asbuquhu hmm? fa ana asbuquhu to shi zai zo duk dai za a zo za a zo da sunan nan gaba eh fa ana asbuquhu na rigaye shi to duk za su zo nan gaba eh insha Allah to sai a kula za mu maimaita su saboda a haddace su yawwa na farko eh mudha'afun muta'addi mudha'afi mai ta'adiya ainun a mudari muka ce dhamma za a yi mata na farko kenan in banda fi'ilin habba shi wannan ya fita daga mi ya fita daga ka'ida sannan na biyu ya zamo wawiyul aini ka kama kamar yadda muka ba da misali ko yawwa ko kuma ya zama wawiyul lami ko kamar da'a ko kuma ya zama akwai almufakharatu an gane kamar sabaka ni zaidun hmm? fasabaqtuhu fa ana eh asbuquhu hmm. asbu sai ka wa ba'un dhamma asbuquhu tun daga daga sabaka ne kaga bawon ita ce ainu alkalima to wannan su ne guda hudu in ka hada da waɗancan guda biyar da muka ambata eh an haddace su eh na farko wawiyul fa'i kamar wa'ada na biyu ya'iyul aini kamar fa'a na uku eh eh ya'iyul lami kamar ata na hudu mudha'afun lazimun kamar me eh eh kamar hanna hanna talako na biyar da muka ce akwai ƙari a eh ya iyul fa'i ya sara yayi yayi suru to wannan duka fa'ala ya fa'ilu za a yi fa'ala ya fa'ilu za a yi to sunan gaba zai kawo maka fi'illan da suka fita daga wannan ƙa'ida ɗin to haka shi ma fa'ala ya fa'ulu shi ma kaga guda hudu ga su ma ambata mudha'afun muta'addin mai ta'adiya kenan ko yawwa kamar su shadda madda mun kawo misali a kansu haka eh ya iyul aini ko kamar su kama haka wawiyul aini kama haka wawiyul lami kamar da'a sai na biyar na hudu shine mi ma ja ala sabilil mufakhara awil galaba to wannan su ne kaga ga ga hudu ga biyar ga hudu sun zama nawa to sai na uku shi ne jalibul fatahi inda shi kuma fataha za ka yi fa'ala sai ka ce ya fa'alu to shi guda biyu ne an gane su dai a dai bar su ka abubuwan su yawa to waɗannan kaga ga tara ga biyu in ka haɗa sun zamo in dai kai itikaninsu to galibin tasriful afa'al ka gama da shi saboda waɗanda suka gabata a baya ba su da wani ishkali ba su da wani ishkali eh to yanzu za mu aje kan wa iza wajhaini harra wa shadda allahu alala eh su ma abuta fuska biyu ne ka samu kai kasara ka samu kai dhamma to su za mu zo nan gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته